الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wani littafin mai girma kitabu tauhid yau muna 29 ga watan shawwal hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan 4 2025 sati wanda ya wuce muna daidai wurin inda mala yake cewa kitabu tauhid wa qawluhu ta'ala ko wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ita wannan ayar ita ce wanda mala ya dan mana bayani akan ta bayan ya mana bayani akan abin da shahi menene alkitab menene tauhidi to malam kuma sai kawo aya ta horko shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan wannan aya tana karantar da mu cewa lalle babu wani guri da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ko aljani sai ibada wannan ibada kuma muka ce ita ce duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya yarda da shi ko hada ko aiki wanda yake na bayyane ko wanda yake boye to wannan shi ake cewa ibada bayan haka na Imam bin Qayyim rahimahullahu ta'ala sati wanda ya wuce mun karanta wasu waƙe nashi guda biyu wanda suke magana akan gaskatawa da kuma yi don Allah ibada ga Allah subhanahu wataala ko kuma tauhidin Allah yana da wasu sharɗai guda biyu gaskatawa yi don Allah duk mutumin da ya gaskata lalle tabbas Allah ne kadai abin bauta kuma ya ibada don Allah shi kadai yana tsantsan niyya don Allah to Allah subhanahu wataala zai kabi ayyukan shi daidai da muka tsaya sati wanda ya wuce inda mala yace qala ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kenan cikon wannan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah yace ba halicci mutun da aljanni ba sai da dan su muni bauta to sai yace bana buƙatar su arzuta ni ma uridu minhum min rizqin Allah bai buƙata wani arziki wa ma uridu an yut'imun kuma Allah bai buƙatar a ce wannan bayu su shiyar da shi ko su shayar da shi a'a kawai su yi bauta wannan shine kadai abinda Allah yake so a tare da su wannan bayu shine malam sai ta akhbar annahu subhanahu ghayra muhtajin ilaihim sai Allah ya bada labari cewa Allah ba mai bukatuwa bane zuwa ga wannan bayu to wannan magana ce ta Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim yanan sharhin da muke karanta ko kuma ashiya ya ce Allah a wannan ayar da ya ce ma'uridu minu min rizikin bai bukata arziki a wajen bayu wa ma'uridu an yi ba na so su ciyar da ni shi ne sai ce kina wannan yana nuna Allah bai bukata a wajen kowa balhuwa balhumul fuqara'u ilayhi fi jami'a ahwalihim bar dai mutane su ne masu bukatuwa kowane halin da suke ciki wa fil aya malaita a cikin wannan ayar bayanin izami sha'anin tauhid akwai bayanin girman tauhidi kenan kada ta Allah kenan kaga duk wani abin da zaka dauka ka bauta ta mushi a nan duniya mabukaci ne shi Allah shi kadai ne al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad walam ya kullahu kufuwan ahad bai bukatar wani agaji bai bukatar wani taimako bai bukatar wani a kara shi da wani abu bai bukatar shawara komi abin da ka sani kai Allah daidai da sharik wanda zai zo taimaka mashi su yi tare Allah bai da shi to wannan aya tana karantar da mu girman tauhidi mala yace iz kana al khalqu kulluhum lam yukhlaqu illa law dukkan bayu ba halice su ba sai dan ibada kenan na tabbas zai nuna mana cewa tauhidin Allah girma gare shi tun daga annabi adam alaihissalam har ya zuwa karshe bawon Allah wanda Allah zai halitta to Allah bai bukata komi a wayan shi kawai ka zo ka bautata mu Allah shi kadai ka kyautata ibada to shi yasa ilimin tauhidi shi ma yake da muhimmanci dan komi yana samun daraja ne da darajar abin da yake tare da shi duk aikin da zaka yi duk ibada da zaka yi in babu tauhidi kaman kana wahala ne babu wani umarni na harko na Allah subhanahu wataala wanda yake akan kowane bawa sai tauhidin Allah ka bauta mu Allah shi kadai kuma ya zamanto kai dan Allah to zaka samu lada amma misali mutum ya iya sallah tsaf ya iya duk abin da ka sani haji azumi zakka kowane abu na ibada rukunan musulunci daidai yake yin su to amma aka same shi mutum ne mai shirka da Allah kaga ita kuma shirka ruguza aiki take kenan kamar yana gini yana rusa zai wayi gari bai da komi dalilin shirka da Allah yanda ka san zaka kyarta ma icce ko ciyawa a shana ta kona ta to haka shirka take bata aiki kana yi kana yi shirka da Allah aikin ka ya lalace to kenan yanzu me ya kamata ka samu garkuwar da za ta kare maka aiki shine tauhidi to babu garkuwa mai girma wanda za ta tabbatar ma da cewa aikinka Allah ya karba kuma aikinka yana nan a aji a gobe kiyama za ka samu ladan shi to dole ya zamanto ka san menene tauhidin Allah kada ta Allah shi kadai to sai mu koma can sama sai malai ce wa qaulihi ta'ala aya ta biyu ko wa qauluhu ta'ala muka ce duk yanda malai ce duk yanda aka karanta yayi daidai ko da wasali sama ko da wasali qas rufa wa qauluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut sai Allah ya ce lalle tabbas mun aiko ma kowace al'umma manzo yanzu tun daga annabi adam akwai al'umma iri-iri kala-kala mutane a wurare daban-daban to kowanne Allah ya aiko musu dan sako rasulan dan sakon da idan ya zo mu yake cewa ani ibudullaha wajtanibu at-taghut ku bayan Allah ku bauta mu Allah shi kadai ku nisanci tagut to wannan ayar ita ce malam zai tafsiri akan ta sai sa lamba guda shine sai ya ce at-tagut tunda nan Allah ya ce ani ibudullaha wajtanibu at-tagut to kalma ta karshe a cikin ayar sai malayin fara da ita yace at-tagut mushtaqun min at-tughyan wa huwa mujawazat al-hadd in ka ji an ce tagut shine ketare iyaka kama a ce ma tsaya nan sai kuma kai ka ci gaba wa kullu man ta'adda haddahu bi ayyi naw'in min at-tughyan fa huwa tagut duk mutumin da ya ketare inda aka ce ya tsaya ya zarce to wannan ana ce mishi tagut kuma wannan shine tuguyan wannan a harshen larabci ken wa yakunu wahidan wa jama'an kalma ce wanda tana daukan guda tagut ta yi ta ya daukan jam'i tawagit za ta ya daukan mace mu'annas wa yuzakkar wa yu'annasu wa yuzakkar ina a samu tagut a samu tabiya walisalafi fihi tafsirun la tanafi bainahuma malam sai ce amma ita wannan kalmar a harshen shari'a malamai magabata sun mata tafsiri daban-daban daban sai ya ce amma kowace za ta yi zamantowa ma'ana guda kenan wata batta ture wata shine la tanafi bainahuma wa kullaha tarji'u ila ma qala ibn qayyim yace dukkan magana in aka dunkulo su za su zo su hadu zuwa ga magana ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace at-tagut ma ta jawaza bihi al'abdu haddahu naka ce tsagutu ana nihi abinda mutum ya wuce iyakar da aka ce mushi an ce ma ka tsaya nan sai ka wuce to shi kenan wannan shi ake ce ma tsagutu to za a same shi min ma'abudin abin bota amce abota ta ma Allah shi kadai to wasu sai suka ɗauki wani abin bota wanda ba Allah ba ko ya zamanto mala'ika ko ya zamanto annabi ko ya zamanto icce ko wani dutsi ko abin da ya kama da wannan kaga wannan min ma'budin ne ka ketare iyaka wajen bauta Allah kadai aka ce ka bauta tama dan me zaka bauta tama wani bawa yace aw matbu'in ko kuma abun bi wa ake bi Allah da manzon shi wajen abin da yasa yi shari'a aw muta'in wane ne ake ma da'a Allah da manzon shi su kada ake ma da'a da'a wanda take mutlaka wanda ba bukatar wani shawara ko kuma bukatar sai na gane ko sai na gane meye hikima a ciki inda an ce wannan umarnin Allah ne wannan umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to so ake bawa mai imani ya- ya bi wannan umarni to kai a matsayinka na mai imani sai wani ya zo ya baka umarni kuma umarnin nan ya saba ma umarnin Allah ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan wanda ya zama tsagutu a wajenka kai tunda bai kamata ba ka ketare umarnin Allah ka je zuwa ga wannan mutumin wanda ya baka umarni ko kuma kake mishi biyayya to so diya wannan ake samun shi wajen waɗanda suke mabiya shehunne ko wanda suke ɗariƙu zaka same su mafi yawa shehin su zai yi magana Allah magana shi shehin su zai yi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan wannan sun ketare iyaka wajen da'a sun ketare iyaka wajen biyayya ba ce ba abin shehu ba idan ya zama to yana kan gaskiya akan addinin Allah misali magana shi bata sawa ma shari'a ba bata sawa ma wata aya ba aya ya karanta ya fassara ya karanta hadisin manzo Allah ya fassara to kenan kaga wannan in aka tayi da shi ana tahiya ne akan sunnan manzo Allah da kuma alqur'ani na Allah wanda shine Allah ya ce abi to waɗannan bangare guda uku ana samun dagutu a ciki ko abun bauta ko bi ko kuma da'a ya ce wa akbar ta'ala annahu ba'asa fi kulli ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nasi rasulan Allah ya aiko a kowane jama'a shine ta'ifa wasu jama'a in aka ce qarn kuma shine kamar misali shekara 100 shi ake ce ma qarni guda generation jil da jilun mafi yawan ka samu mutane masu eh, shekaru guda misali daga shekara 1 zuwa shekara 10 za a dunkule su akan Eh, babu wani fifiko da yawa to duk lokacin da aka samu shekara 50 aka samu shekara 60 aka samu shekara 100 to zaka samu a cikin waɗannan mutane in an samu wani ya rage ma to ba kowa bane kadan ne daga ciki to kenan wannan sune jil ko kuma sune qarn to duk wasu jama'a wanda suke tare inda lokacin rasuwansu zai zaka ga cewa kusa ne wannan ya riga ya wani da shekara daya wanda shekara biyu har ya zuwa shekara goma to waɗannan dukkan sai Allah ya aiko musu manzo to wannan shine walaqad ba'asna shine ma'anar walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu tagut yace munzu hadasa shirk fi qaumi nuh tun lokacin da shirka ya ta faru a mutanen annabi nuhu su suka fara shirka dalilin wasu mutane nagari su suka ma musulunci aiki suka yi abubuwa masu kyau mabiya Allah ne da suka mutu sai aka ce man me zai hana a yi gumkinsu mana don a rika tuna su mutane ne na kirki su da horko da kyakkyawan niyya suka yi don a rika tuna su saboda babu irin wani hotuna irin na yanzu ana nan ana nan shekaru suka ta yi sai iyayen suka rasu sai shaɗa ya zo ce ma ‘ya'yan nasu ai uwayenku in aka yi wani wahala ta ruwa ko wani yunwa ko babu arziki ko babu lahiya ko mutum ya rasa ɗa ko ya rasa kaza nan ake zowa wajensu waɗannan sai a tsaya dalilin albarkarsu da warko bai ce musu ma ku roƙe su ko ku kiraye su don kasu gane cewa shirka ne kai tsaye sai da su ma waɗannan suka tahi wasu da suka zo na baya sai ce musu ai wannan uwayen ku da suke zo suna tsayewa a nan ai kiransu suke yi sai su kiraye waɗannan gumakai waɗannan gumakai su kuma sai su tada su da ubangiji sai su biya bukata to daga nan shirka ta fara to haka mutane a yanzu sai ga mutum ya ce ashi bai da tsarkin kiran Allah kenan dole sai dai kiraye wani shehi ko wani wali shi kuma shi zai sada shi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo cewa mutanen Makka ku bar shirka da Allah da lata da uzza ba abin bota bane suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suka ce ya maki Allah mu ba bauta ta musu muke ba a'a kawai dai kusanci muke so kenan tunda su masu tsarki ne su bayan Allah ne dan muka roke su su kuma sai su roka mana Allah to kaga wannan shine tsantsan shirka kuma daga na ake zarcewa Allah ya kare Allah ya kiyaye to dalilin faruwar shirka a mutanen annabi Nuhu sai Allah ya zamanto tun daga nan to wata al'umma ba ta zuwa ta wuce sai Allah ya aika musu da manzo yace ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama har sai lokacin da Allah ya rihe aiko da wani manzo ko wani annabi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen cika maki annaba khatamul anbiya'i wal mursalin ya'muruhum an i'budu Allah umrin da ya musu kowane annabi in yazo sai ce abota ta mu Allah ay washidu Allah bil ibadati ku kadaita Allah da bauta wajtanibu shi kuma ma'anar shine uturuku wa fariqu mana kenan ku bari ko kuma ku nisanci ibadatu ma siwahu abun bota wanda ba Allah ba ba wai a ce ba ka yi ko ka kusance sha'ar su ake ma daga nesa sabbin zari'a yanzu da za a ce akwai ga wata hanya za ta kai ka zuwa ga shirka da Allah to wannan hanya za ta zama to haramu dalilin sabbin zari'a shine Allah ya ce washtanibu tagut ku nisanci tagut eh washtanibu kenan ma'ana uturku wa fariqu kakku sake a samu tare da ku shirka da Allah ko kiran wani Allah ko kuma wata bauta wanda Allah kada yake ma mutum ya ma wani to wanda bai dace ba yace wali haza khuliqatil khaliqa dan haka aka halittu halittu wa ursilatu rusulu aka aiko da manzanni wa unzilatul kutubu kai littafai ma da Allah ya samko shari'a daban-daban daban dalilin abota ta mu Allah shi kadai ne washtanibu yace ablagu min turku a harshen larabci an ce uturuk ana ni bari duka ma'ana guda ne a hausa za mu fassara shi sai yace amma ishtanibu ya yi kai gaya wajen hani akan uturuk kamar kana aiki a ce ma uturuk ka bari to aka ce ma istanib kenan baka kusatan abun balle ma ka yi balle kuma a ce ma ka bari shi ku saudiyo an kanyan ce ma ka bari kenan kana yin abin ne da shi kuma allah subhanahu wataala sai ce wa shi tanibu tagut kenan kan ma ku kusanci abin da ake ce ma tagut to shine sai ma laje fa inna turku li adamil fi'li in aka ce bari ana nihin ne kada ka yi aikin wajtanibu ita kuma kalmar ijtanibu taqtadi zalika tana nuna kamar aikin wa taqtadi almubaada kuma tana nuna kai nisa da shi wannan aikin wa mujanabatihi kuma kada ma ka kusance shi malaka wa hadhihi alaya hiya ma'ana la ilaha illa allah ita wannan ayar kana wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yabudu allah wa yajtanibu tagut kama kace la ilaha illa allah ma'anar su guda fa'innaha ta zammanat nafi wal isbat sati wanda ya wuce mai magana akan cewa kalmar la ilaha illallah akwai korewa akwai tabbatarwa to ita ma wannan aya ta kumshi korewa ta kumshi tabbatarwa annafi shine korewa wal isbat sai kuma yace kama ta zammanat ku la ilaha illallah kama yadda ita ma la ilaha illallah ta kumshi abu biyu korewa da tabbatarwa in ka ce la ilaha kenan kamar ka kore babu wani abun bauta akan cancanta sai kuma ka ce illallah sai Allah to wannan shine tabbatarwa fa fi qawlihi i'budullaha ithbatun in aka ce ku bauta ma Allah kenan akwai tabbatarwa wa qawluhu washtanibu at-taghut ku nisanci tsagutu annafi nan kuma akwai korewa kenan abota ma Allah shi kadai kada abota ma wani wanda ba Allah malaka wa hazi tariqatul qur'an yaqrinu an-nafya bil isbat wannan yana daga cikin tsari irin na alkur'ani wajen jero ayoyi sai ya tabbatar da korewa kuma ya tabbatar da korewa da kuma tabbatarwa fayin fi masu wallah duk wanda ba Allah ba qur'ani kore shi yake inda wajen bauta ne wa yusbitu ibadatallahi wahdahu kuma sai tabbatar da bauta Allah shi kadai wan nafyul mahdu da kuma korewa tsantsa laysa bi tauhid ba shi ba shi bane tauhidi inda mutum ya zo ya ce babu abun bauta a kan cancanta kawai ya yi shuru haka wani ba kalmar tauhidi ba ne dole sai ya kawo wancan gabar in ka ce babu abun bauta akwai abun bauta wasu suna bauta ma rana wasu suna bauta ma wata wasu suna bauta ma kenan amma in ka ce babu abun bauta akan cancanta ka tsaya a nan to har yanzu saura to wa ya kamata a bauta ma to wanda shine isbat to shine mala ya ce wan nafiyul mahdu inda mutum zai zo kadai ya ce la ilaha ya tsaya daga nan yace to wannan ba kiran shi tauhid laysa bi tauhid wa kazalika isbatu biduni nafi ko ko mutun yazo yace illa Allah bai ce ba la ilaha kawai yace illa Allah kadai bai ce ba babu abun bauta yace a sai Allah to wannan shi ma tauhidi bai cika ba malaje fara yakunu tauhidi illa mutadamminan lin-nafi wal isbat wannan gaba biyu ya zama dole korewa tabbatarwa yace wa hadha huwa haqiqatu tauhid wannan shine haqiqanin tauhidi وفيها بيان عظم شأن التوحيد a cikin wannan ayar walaqad basna fi kulli ummatin rasula na yabudu Allah wa tanabu tagut idan muka dibe ta zamu ga cewa akwai ma'anar cewa tauhidi yana da matsayi sosai wa iqamatul hujjati alal ibad akwai hujja game da bayu kenan in tunda dai Allah ya aiko da manzanni kuma sun zo sun yi kira kuma an yi bayani kenan bakka da hujja gobe kiyama kace Allah bin sani bane ban san ba abota ta ma wane ban san ba abota ta ma abu kaza an yanke maka hujja wa ma'ana la ilaha illallah qala al-musannif wa fihi al-hikmatu fi irsal ar-rusul amma nan kuma la ilaha illallah akwai hikima wajen aiko da manzanni wa anna ar-risalata ammat kullu umma yace kuma wannan risala shine abinda aka aiko ko wannan aike ya kumshi al'umma na duniya gaba daya wa anna ad-din al-anbiya wahid kuma wannan aya tana karantar da mu cewa addinin annabawa ɗaya ne tunda Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa tajtanibu tagut kenan kowane annabi in yazo sai ya ce abota ta mu Allah shi kadai a nisan tagut to wannan sai nuna annabi kowane annabi da zai zo addinin shi guda ne shi sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu annabawa ɗan uwan juna ne yace uban mu guda amma uwa ce kowa da tashi mala kenan addinin guda ne shari'a ce daban-daban shari'a yahudanci shari'a nasaranci shari'a musulunci amma an aka ga zo wajen annabin addinin da yake kira addini ne guda to wannan aya tana karantar da mu wannan wa qawluhu ta'ala sai mu zo aya ta uku mala yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wannan kuma aya tana magana akan cewa Allah madaukakin sarki ya hukumta ya rubuta ya yi umarni akan cewa kada abota ta ma kowa illa iyahu sai shi kadai sai ce wabil walidaini ihsana iyaye su biyu a kyautata musu a kuma yi musu biyayya wannan illa iyahu sai mala yace ai amara wa wassa wa aujaba ala alsunir rusuli dukkan biyayya ga iyaye dukkan annabawan da suka zo to Allah subhanahu wataala yayi wasiya kuma ya wajabta kaga abu ne biyu ga wasiya ga wajabtarwa wanda zai nuna mana cewa haƙƙin iyaye haƙƙi ne babba yace an yu'bada wahdahu duna ma siwahu da Allah yace kada abota ma kowa sai shi kadai yace wal muradu bil qada'i huna qada'u shar'i ad-dini anan Allah ya hukunta ya kadarta ana ni da shi ne hukuntawa ta shari'a ya ce fa'in alƙada ya ƙasimu ya ƙasimain shi wannan hukuntawa na Allah yana da kala biyu akwai kauni akwai kadari akwai wanda Allah ya sa na kaun mana ke na wanda faruwa yake yi kuma Allah yadda ya ga dama tana ya baya ba ɗan adam zaɓi wa hadainahu na jidain inna hadainahu sabila in ma shakiran wa in ma kafura akwai wata kadara ta kauni wanda Allah sai ba mutum zaɓi a ce ma ga abu mai kyau ga mara kyau zaɓi guda wanne kake so ga wuta ga ruwa ga madara ga giya ga kaza ga kaza a matsayin ka na imani wanne zaka zaba to wannan zabi ne Allah zai baka to wannan qada'in ba shi ake nihi ba anan ana nihi da shi ne qada'i na shar'i yace kuma wa shar'i dini akwai kuma hukumtawa na shari'a to wannan shine Allah ya hukumta anan duniya dai in dai kai iyayenka suna raye to akwai wani babban wajibi a kanka na yi musu da'a da yi musu biyayya bayan haƙƙin Allah Allah ta abudu illa iya sai ce wabil walidai wanda zai nuna maka cewa babu wanda yake shiga tsakaninsu daga darajar Allah da manzon shi babu wanda yake zauwa baya sai iyaye dalilin wabil walidai ihsana inda a ce akwai wani mai daraja akwai wani minin wani mai matsayi to sai Allah subhanahu wataala ya kawo shi anan amma babu shi wanda zai karantar da kai cewa idan kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda za su biyo baya su ne iyaye ko suna raye ko ba sa raye suna da haƙƙi da wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa na addinin musulunci wanda yana cikin abubuwan da yake nuna kyawo na addinin musulunci a wasu addinin ko wasu al'ummomin uwaye ba akan komi suke ba wanda kuma wannan uwayen su ne dalilin zawonka duniya inda babu su kai babu kai babu ma labarinka a ina ma za a san ka amma dalilin su kai ma ga kanan to mi zai hana ka kyautata musu mi zai hana ka yi musu biyayya sai mala yace yace wannan qada'i ne shar'i dini yace washtamalat hazihi al-ayat ala jumalu shara'i wannan ayoyi sai suka kumshi wasu jumloli yana abu da yawa ba ɗaya ba biyu ba na shari'a wabtada adabi tauhidi aya sai ta fara tauhidi tunda an ce wa qada rabbuka ubangijinka ya hukunta sai Allah ya ce mi Allah ta'budu illa iya to wannan tauhidi shine mala yace wabtada'at bitauhidi sai ta fara kade ta Allah fadalla ala annahu awjabul wajibat sai nuna cewa a duniya kakab babu wani wajibi wanda yake a gare ka kai mai imani kaman kade ta Allah ya ce iz la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham ya ce malai sai ce mafi yawan kaga an fara da abu to ana ba shi daraja ne wanda hi muhimmanci wanda hi muhimmanci sai a rika jera su a fara da mai muhimmanci sai a zo na biyun shi sai a zo na biyun shi to haka ake da kenan tunda Allah ya fara tauhidi sai nuna cewa shine babban wajibi yace wa khutimat bin nahyi an shirk kuma ayar sai ta rihe da hana shirka da Allah wadalla ala annahu azamul muharramat sai nuna cewa lalle daga cikin abin da Allah ya haramta wanne ne babba shine shirka da Allah yahi duk wani zunubi wanda kake ganin shi yace wa fiha ma'ana la ilaha illallah a cikin wannan ayoyi akwai ma'anar la ilaha illallah fa inna qawluhu alla ta'budu yana yace wa qadara rabbuka alla ta'budu yace huwa ma'ana la ilaha babu mota kenan wannan annafi korewa wa qawluhu illa iyyahu huwa ma'ana illa Allah kenan shi kuma wannan shine al-isbat kada abota ta ma kowa sai Allah shi kadai Allah ta'budu ku bayan Allah kakku bota ta ma kowa sai Allah ya ce illa sai dai iyahu sai shi Allah shi kadai subhanahu wata'ala to wannan ya nuna ma'anar la ilaha illallah sai ya ce wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana sai ma la ce abinda ake nihi ay wa qada an tuhsinu bil walidayni ihsanan so ake ka kai karshe wajen girmama iyaye duk abinda ka sani wanda za a ce wannan girmamawa ne to ya kamata a ce kai shi yace kama qada bi ibadatihi wahdahu la sharika la kamar yadda Allah ya ce abota mu shi kare to haka ya ce a kirta ma iyaye ya ce a nashkurli walwalidai wata ayar daban wa ta fa haƙuhuma ala haƙihi dalilun ala ta'akkudi haƙuhuma mala ya ce wa ƙafu haƙuhuma da aka kawo biyayya ga Allah da manzon shi aka biyo iyaye kuma Allah ya ce ka gode mini ka gode ma iyayenka a nashkurli ka gode mini in ji Allah sai ya ce walil walidaika wannan me yake nunawa ashe daga godiya Allah sai godiya iyaye kuma yace ani Allah Allah ta'budu illa iya sai ta wabil walidayni ihsana wannan shine ma'ana al'atfu an biyo baya game da iyaye gode ma Allah mi zai biyo baya gode ma iyaye bota Allah mi zai biyo baya kyautata ma iyaye yace wa akkadahu aidan bil masdar al muakkad lima faradahu min haqqihima kuma malam yace Allah subhanahu wataala sai kawo da masdar ne masdar shine ihsanan shi kuma masu da harshen larabci yana karantar da cewa lalle tabbas ya shahi komi da komi ya ce li'an Allah ja'ala huma sababan li khurujika min al'adami Allah ne yasa iyaye suka zama to dalilin hutowarka da can babu kai min al'adam ba a san labarin ka ba a san ba ma aina kake walam yakhussu naw'an min anwa'il ihsani da Allah ya zo da masdar shine ma'ana asalin kalmar ihsanan to ya ce Allah bai keɓanci wata kyautatawa ba ba ce ba kawai in ka gina musu gida in ka shayar da su in ka musu noma in ka ɗauko musu ruwa in ka musu kaza in ka musu kaza an kare a Allah bai hudi ba dan abin ya kumshi komi da komi duk abin da ka sani in dai kyautatawa ne to kama iyaye shi sa Allah subhanahu wataala sai ya ce wa bil walidaini ihsanan to masdar a harshen larabci yaqtil umum kenan jami'i liya'umma jami'a anwa'ihi dan ya kumshi dukkan nau'i na ihsani yi musu magana mai dadi a wannan shi ma ihsani ne bin umurnin su wannan shi ma ihsani ne yi musu kaza ihsani in ka fara zanawa to baka iya zana su to dukkan su wannan suna daga cikin kyautata ma iyaye yace wa tawataratu sunnatu bi birri walidain hadisai da yawa duk mutumin da zai karanta shari'a ta addinin musulunci game da iyaye za ga hadisai da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaburarwa akan cewa abi iyaye da kuma hadisai wanda suke tsoratarwa akan duk mutumin da ya kangare ma iyayen shi to wannan mutumin babu shi babu aljanna yana cikin hushin ubangiji subhanahu wataala Allah ya kare mu wa tahrimu uquqihima kuma musulunci hadisai da yawa suka haramta mutum ya kangare ma iyayen shi shine sai Allah ya ce in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin in suka girma kana da iyayenka sun tsuha shekara 60 shekara 70 shekara 80 shekara 100 Allah ya ce ahaduhuma ɗayan ne mana kenan ko baba ya tsuha ya bar uwa ko uwa ta tsuha yace aw kilahuma ko su su biyu duka shekarun su kusan daya suka tsuha yace fala taqul lahumā uffin kakkacewa shi kalma ce kararrama kaman kana aiki ba wai aikin da suka saka baka hasa ba kana cikin yi amma sai a huskarka ko a yanda kake yi ka nuna kamar ka gaji to wannan shine ma'ana ufin Allah ya ce kowannan kakka sake ko a gane a huskarka ko a gane a aikinka ko a gane a maganarka kada ka sake iyayenka su gane cewa wai ga wani abu da kake musu kai ka gashi to shine sai Allah ya ce fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima to kuma Allah yake ina ga wanda zai zai kyari uwayen shi kaga wannan azaba Allah ce ko kuma wanda zai ga musu magana mara kyau kaga wannan akwai rashin tarbiyya ta addinin musulunci ko kuma mutumin da zai ga sun tsuha dauriniya ta yawa yanzu suna ma abubuwa wanda shi ya ma za yi shi ya tahi ya bar su to kaga wannan shi ma akwai azaba Allah mutum ba zai ga da kyau ba shine sai mala ya ce ai la tasma'uhuma kada ka jiyar musu a kunnuwansu dai qaulan sayyi'an in dai magana mummuna ne kakka saki iyayenka su ji daga bakinka zuwa kunnansu yace hatta walau ta'fif shine ma'ana uf kace wash ko kuma kace kai na jima ina yi ko na gashi Allah subhanahu wataala shi kakka gaya musu haka na iyaye darajar su ta wuce nan yace allazi huwa adana maratibul qawli sayyi kaga mutun yace ya gaji malai sai ce wannan kamar shine wai magana ta karshe wanda kaman ka walakantar ko kuma ka ga ma iyayenka magana wanda bata dace ba ka ko an gaza kaji ba sai ga kaman maga kaman ba komai bane to na ga wanda zai mummunan magana ko kuma ya ce baya yi ko kuma ya ki zuwa ko kuma ya taye bar su suna ta wahala to kaga wannan bai daga cikin tarbiyya karantarwa ta addinin musulunci malai sai ce tambihan bima huwa fawqa zalika nan huwa kaman ana fadakar da mu ne fadakarwa ne Allah ya ce duk mai iyaye ya shiga cikin taitayin shi don kakka sake ka yi wata magana duk karamcinta akan cewa mummunan magana ce min kaulu sayi ya ce walfelu sayi ko kuma aiki kenan ko faɗa ko aiki kakka sake ya ce wala tana har huma kada ka kyare su ai la ya su duru ilaihi ma min ka kaular kabih ko da magana mara kyau kakka sake iyayenka su ji daga bakinka ya ce wa kullahuma kaulan karima ai layyinan tayyiban bi adabin wa tawqir magana mai taushi magana mai laushi magana mai daɗi a wajen ji magana mai daɗi a wajen faɗa da ladabi da kuma girmamawa ba ka da wanda suka wuce iyayenka ko da ko sun yi kowa talauci shi sana daga cin azaba Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma mutumin da irin mutumin da zai sauya iyaye saboda baban shi ya shiga cikin wasu mutane shi saboda ƙarya da barazana da nuna cewa shi rubin mutum ne sai diba wani babban alhaji ko wani babban wani sarki ko wani babban mai iko sai ce wani ne babana wai dan a ba shi daraja to sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da wannan da'awa ce irin ta jahiliya kuma wallo ya ce ma za ta kai mutum zuwa ga kahurci saboda duk mutumin da zai kiraye wani kanshi irin tabanni da ake wani dan wani ba a kiran kowa sai da sunan baban shi ko da yake ko da yayi kowa zama sana'a mara ta kaskanci ko kuma girma ko kaza ko kaza wannan a duniya ne amma wajen Allah subhanahu wataala yafi kowa a wajen ka kai yafi shugaban kasa yafi alhajin garin ku yafi shugaban wane ne garin ku yafi sarkin garin ku a wajen ka dai kai a matsayin ka na da yafi kowa dan walancan duka da suka zama ma tana yawa da hakoranka 33 suka ganka ka zama mutum amma su a wancan lokacin su ne suka rena kana masassara su ne kana kaza kana kaza suka rene ka tun kana dan labubu kana cikin zane baka iya tashi baka iya magana abinda kake bukata ma baka iya wadi har ya zama to yanzu kai ka zama mutum kuma a lokacin zaka musu wannan kaga wannan bai dace ba Allah subhanahu wataala shine sai ce wa qul lahum qawlan karima magana mai kyau magana cikin ladabi shine malamai suka ce bai kamata mutum ya raka daga murya a wajen iyayen shi ba bai kamata ku kuna tayar da babanka ka shiga gaban shi bai kamata ba kana kana babanka yana wani abu wanda yake wannan abin za ku yi ko ku biyu ko kuma tare ne a nuna cewa kai kamar kayi shi ko da kai kai ne shugaban kasa to dole sai ka zo kana nan dai shi babanka shi ne yayin shugaban kasa kai ba ka yi shugaban kasa ba ba sani ba kaga yana daraja daraja taka tashi ci inda za a ce bai ahe ka ba to babu zancen wani sunan ka wani shugaban kasa ko wani alhaji kenan iyayen nan dai su ne darajar da kansu take komawa yana saboda haka yana daga cikin jahilci mutumin da zai kyamaci iyayen shi yana daga cikin rashin ladabi da rashin tarbiyya ta addini mutumin da zai ma iyayensu wani abu yana ganin kamar akwai wata kyama ai a lokacin da ka zamanto wani abu a lokacin da ya kamata ka nuna uwayenka su wani abu ne ko da su ba kowa bane kai ne kamata ka ce ka daga su amma ka je ka daga wani wanda bai da komai a gare ka sai Allah ya ce waqfid lahumu janaha dhulli min rahma ka rika sassabkar da kai a wajen su ka rika tawali'u kakka zo garamin baban kana daga kirji ko kana daga kafada a ka nuna cewa lalle tabbas kana a gaban babanka ko kana a gaban mamanka yace ai tawadu'u lahumu kai kaskantar da kai kai tawali'u wa qur rabbirhamhuma kuma ka rika musu addu'a wannan ko sun mutu ko suna raye ya Allah ka ji kansu kama rabbayani saghira ya Allah kuma ina karami suka rene ni ya Allah ka ji kansu Allah ka musu gafara Allah ka sa aljanna makomansu Allah ka yi musu kaza Allah in Allah ya baka dukiya ka musu abubuwa na wakafi abinda ya shahi rijiya ko masallaci ko makaranta ko wane ne in Allah ya sa suna raye kuma sai ka sa su su yi da kansu sadaka jariya to kaga wannan duka yana daga cikin waqfil lahum janaha dhulli min rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira duk abinda zai sa su samu salama su samu jin daɗi in suna raye ne in sun mutu ne abin da za su samu jin daɗi to ya kamata a ce kayi shi ai malam sai ce kama rahmani fi tarbiyatihima kamar da suka ji ina lokacin ina dan karami wurin tarbiya sun tausaya mini sun ji kaina yace fi sigari ina karami auli tarbiyatihima ko kuma tarbiyar da suka muni wa yace wa qawluhu alaya kina malam sai ce in kaga malam ya ce wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana sai ce alaya kina yana nihin ka karanta har ya zuwa karshen ita aya ya ce ai ila afir aya to wanda sai ke nuna maka cewa lalle uwaye suna da daraja kuma tauhidin Allah subhanahu wataala yana da alaka da su waɗannan abin da yake alaka da iyaye wa qawluhu ta'ala wa abudullaha wala tushriku bi shay'a aya ta uku ko wa abudullaha wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana ita ma har zuwa aya ya ce wa ƙauluhu ta'ala ƙul ta'ala wa atulu ma harrama rabbukum alaikum Allah ta shirku bi shi'a wa bilwalde ne ihsana to malar sai ce ya amuru subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu sai ku diba sai mu diba wajen wa abudullah wala tushriku bi shi'a lamma guda sai malar ce ya amuru subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu Allah yana umarcin bayan shi da bautar shi kadai wannan ayar kusan da tafsirinta da wadin ma'anoninta kamar ma'anar da muka faɗi na baya Allah ta budu illa iya wa bil walidayni ihsana sai dan kari la sharika la Allah bai da abokin tarayya fa innahu al khaliq Allah shine mai halitta arraziqu mai arzitawa al mun'im duk wata ni'ima Allah yake al mutafaddilu Allah shine ke fara fifiko ala khalqihi akan bayan shi wanda daraja daraja wa huwa almustahiqu minhum Allah shine wanda cancanta a gare su wannan bayu ayyu wahiduhu su kada tashi wala yashriku bi sha kada sada shi da kowa wa qara al-amru bil ibadati sai mala yake cewa Allah sai hada umurni da Allah yayi da yin bauta allati faradaha wanda ya fallanta ta bin nahyi an shirki allazi haramahu sai Allah ya gama umurni da hani kenan wa abudullaha wala tushriku kaga wa abudullaha umurni ne kuma yace wala tushriku bi sha shi kuma wannan hani ne to mallai yace Allah yayi haka ne da ya nuna mana cewa lalle babban abin da yake a gare mu shine kada tashi ko babban abin da yake a gare mu na hani shine kada mu sake mu hada Allah da wani sai yace billahi an shirki allazi haramahu fadallat fadallat ala anna ijtinaba ash-shirki shartun fi sihhatil ibada to mala ya ce wannan haɗawan da Allah me ke nunawa yana nuna cewa mutum ya kore shirka shine cikar tauhidi misali a ce mutum yana tauhidi cikakke sai ke shirka da Allah to kaga bai da bai ma ya bai ma ya samu cikakken tauhidi kenan in dai kana so tauhidin ka ya tsayu to da abin da yake na farko ka kore shirka kenan ka kore shirka tauhidin ka kawai zai zama to tsayeye ne amma ba hada biyu ba shinka da wake yau kana tauhidi gobe kana shirka jibi kana tauhidi gata kana shirka a dole ya zamanto Allah kada yake bauta ma wahdahu la sharika la to mallai ce wannan hadi yana nuna cewa sharadi ne ijtinabu shirki nisanta shirka shartun fi sihhatil ibada bautar kama bata zamantowa bauta cikakkiya sai ka bar shirka da Allah wa shirku taswiyatu ghayra Allah billahi kenan nan malam kaman zai ma tarifi na shirka me yake ni da shirka sai ce shine daidaita wani wanda ba Allah ba da Allah taswiyatu daidaita ghairallahi wani wanda ba Allah ba billah ka zo ka gama su da Allah kama Allah kama wani to wannan shine shirka fi ma huwa min khasa'isillahi abinda Allah kada yake ma kana dan mutumin da ya gama Allah da wani kuma abinda ba a ma kowa sai Allah to wannan shine shirka ka kiraya wani alhali Allah ya karama ka kiraya kama wani yanka alhali Allah ya tabbata amma yanka wajen neman biyan bukata ka je wajen tawakkali ka dogara da wani alhali kuma Allah ya kamata ka dogara da shi to wannan shine kutsatsan shirka da Allah Allah ya kare mu to da Allah ya ce wala tushriku bihi shay'an wannan kalmar shay'an yace na kira ce a harshen larabci akwai abin da ake ce ma ma'arifa da nakira to ita wannan nakira in aka kawo ta a cikin siyakin nahai in ta zo a wajen hani malamai su suka ce fata'ummu shirku qaliluhu wa kasiru kenan ita nakira in ta zo ta'um kamar tana shafa komi da nan da Allah ya ce shay'an to sai aka ce kowace irin shirka da karama da babba ba sai an ce ba shirka mai hudda daga musulunci shirka wanda ba ta hudda daga musulunci ko kuma shirka ta kira aljani ko shirka ta sihiri ko shirka ta bauta ma wani bawan Allah a'a tunda Allah ya ce shay'an to ya kare da kowa ana nihi da komi da kowa to shine ma'ana shay'an shine annakira fi siyaq nahyi fata'um yace qaliluhu wa kasiru ko kadan ko diyawa kana kaka ce a wannan shirka ce kadan ina iya yi amma dai ba da shirka diya ba a dukkan su ɗaya ne malaji wa tusamma hadhihi al-ayatu ayatu huquqish ashara ita wannan ayar ana kiranta ayoyi na wasu haƙƙuna guda goma ya ce wa zalika li'anna ta dammanat asharata hukuk saboda ta shahi wasu haƙƙi guda goma wabta da adbi amr bil amr bil tauhid wa nahy anil shirki aya sai ta fara da umarni kana wa abudullaha wala tushriku bi sha ayi tauhidi kuma kaida ayi shirka da Allah yace fadallat ala anna tauhid huwa awjabul wajibat tauhidi shine wajibi a daga cikin wajibta wa anna shirka azam muharramat ita kuma shirka ita ce babban abin da Allah ya haramta sai mala yake cewa wa fiha tafsiru tauhid kuma ita wannan ayar wa abudullaha wala tushriku bi shay'a a cikin ta akwai tafsirin kalmar la ilaha illallah wa annahu shi Allah wa ya wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku shirk ita tafsirin la ilaha illallah shine bota ma Allah shi kadai da barin shirka mala yace wa hadha wajhul mutabaqatiha litarjamat wannan shine abin da yasa mala ya kawo ta a cikin cikin kitab shi ne mai mutabaka kamar ta daidai tun da mala ya ci kitabun tauhid sai kawo abudullaha wala ta shigo bisha da kuma sauran ayoyi to shi ne samala ce a nan ta daidai ta ce kama kalahu hafiduhul musannif akwai jikan shi muhammad bin abdulwahab wanda ya yi kitabun taisir akwai wani ta yi taisirar azizir karim hamid kamar sharhi ne na kitabun tauhid wanda ya shi kuma jika ne na shi muhammad bin abdulwahab wanda shi ne asalin mai littafin shine Suleiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab kenan ya kawo yace wa fi ba'd an-nusakhi al-mu'tamadatu taqdimuha ala ayati al-an'am yace amma wata surar ita wannan ayar qul ta'alu sai a gabatar da ita akan wa Abdullah wala tushriku bi shi'a kenan da ya bugo wani littafi daban-daban wani lokaci abun ya sha bamban sai yake cewa kalamu ibn mas'ud wani lokaci wannan ayar qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum in mutum ya diba wani kitabu tauhidin daban zai ga akwai magana ibnu ibnu mas'ud wanda ita kuma tana gaba zamu karanta ta anan gaba wanda yake cewa mai so ya ga wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya diba wannan ayoyi to sai a gabatar da ita sai aka kawo ayar shi kuma nan malam sai ya gabatar da ayar kuma zai kawo magana nan gaba insha Allah wannan dai duka yana suna karantar da mu ne bota Allah subhanahu wataala shi kadai bai dace ba abota tama wani wanda ba Allah ba shine tauhidin Allah shine kitabut tauhid Allah ya samu dace ina ne kamata mu tsaya da fata mu da muka yi daidai da ko an kara haka ta kusa daidai ne ko yau ji ne kafin sunni sai aya ta biyu wa qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a to shine sai Allah ya ce ku zo ya ma'aiki ka ga ma mutane qul ta'alu ku zo kana anan kira ga wanda yake duk mutanen duniya alla atlu ma harrama rabbukum alaykum bima na aqra zan karanta muku abinda Allah ya haramta muku da farko sai ce mi Allah tushriku bi shay'a dan saboda ana magana akan kitabu tauhid sai mala yace ai qul ya muhammad li haula al mushrikin alladhina abadu ghayra allah ya maiki ka ga yawa mutane mushrikai wanda suke bauta ma wanda ba allah ba ta'alau ku zo ai halinmu kenan ku yi gaugawa wa aqbilu ku zo wajena atulu ai bi ma'ana aqussu alaikum wa akhbirukum zan ba ku labari zan ba ku wata wata kissa yace bima harama rabbukum alaikum abinda Allah ya haramta muku kenan abu ne wanda ke na haramu yace haqqan la takharusan wala zanna kaga ce takharus shine hashashe kenan ba magana bace ta hashashe yace kuma wala zanna kuma ba magana bace ta zatu'a ku zo in gaya muku haƙiƙanin abinda Allah ya haramta a gare ku yace bal bari dai wahyan ba zato bane ba hashashe bane wahayi ne na Allah subhanahu wataala minhu daga wajen Allah wa amran min indihi kuma umurni ne daga wajen Allah sai ce musu Allah tushriku bi sha'a yace ka anna fil kalami makhzufun taqdiruhu wasakum alla tushriku bi sha'a kenan malai sai ke cewa nan atulu ma harama rabbukum alaikum yace kaman akwai wata jumla ko kuma wata kalma wanda aka cire sai ce kaddarawa da zami sai mu ce wasakum alla tushriku bi sha'a ubangijinku ya muku wasiya ku bayu kada ku hada Allah da kowa irin koma menene sai malaje fa yakunu ma'ana harrama alaikum ma wasakum bi tarkihi min al-ishrak bihi wa li hadha kana Allah ya haramta muku ya muku wasiya cewa ku bar abin da aka haramta muku yace iza su'ila sahabatu radiyallahu ta'ala anhu in aka tambaye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yaqulu lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ake ce musu wai manzo Allah me yake gaya muku qalu sai su ce yaqulu yana cewa ibudullah wala tushriku bi shay'a wani zai nuna maka girman tauhidi so da yawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zaka tsaye da wani sahabi ka ce mishi wai mi manzo Allah yake hudi sai ce yana cewa ne abu ta mu Allah shi kadai kada hada shi da wani wannan babban kalma ce babban wasiya ce yace wa zakara subhanahu sai Allah ya ambaci fi hadhihi al-aya cikin ayar jumalan min al-muharramat wasu abubuwa da yawa wanda Allah ya haramta wabtada'a sai Allah ya fara su su waɗannan abin da aka haramta bin nahyi an shirki daga shirka aka fara dan mi saboda ta hi girma kenan yanzu anan zamu fahimci cewa ashe ko karatu zaka yi ko ibada zaka yi ko musulunta kai to babu abin da ya kamata ka fara da shi to shine ka kore shirka saboda ita ce babban matsala tare da kai yace wan nahyi anhu yustada at-tauhid bil iktida in aka ce an hana shirka kenan ya nuna cewa lalle za a yi tauhidi kamar yanzu mutum aka zo aka ce wani baya shirka da Allah kenan kawai an san tabbas mutum ne mai tauhidi amma da an zo an ce wani shirka yake kenan an san tabbas bai da tauhidi to shi sa Allah subhanahu wataala sai ya fara da cewa abu ta mu Allah shi kadai fadalla ala anna tauhida awjabul wajibat wannan sai nuna cewa tauhidi yayi koma komai zama wajibi wa anna shirka azam muharramat kuma ita shirka ita ce babban abin da Allah haramta wa hadha wajhul mutabaqatiha li tarjuma mala sai ce wannan shine abin da yasa ta daidai da tarjuma me tarjuma kamar da aka ce kitabut tauhid wa bil walidaini ihsana qala al qurtubi imam qurtubi sai ta ihsan ila al walidaini birruhuma a musu biyayya kenan wannan kusan abin da muka karanta ne can ba wa hifzuhuma da kiyaye su wasu tuhuma da kulawa da duk abin da zai bata musu rai ko kuma zai lalata rayuwarsu shine siyana ko kuma gyara ko in basu da lahiya a nema musu lahiya wa amtisalu amruhuma in uwaye suka umurni in dai ba saban Allah bane to kai a matsayin ka na mai imani ya kamata ce kai biyayya wa izalatu riqa anhum kuma mutun ya kamata ya shahe ma ko ya gusar ma da iyayen shi bauta misali a ce kai aka yi yaki aka ci kwa yaki babanka ya zaman tobawa to in ka samu kudi abinda zaka fare shine ka je ka yanto shi shine izalatul riqa anhuma wannan yana daga cikin babban haƙi wa tarku saltanata alaihima ka nuna cewa wai kai wani kana da wata sarauta akan iyaye ko da kai kake ciyar da su a matsayin ka na mai hali ko kuma ka zamanto kai ne shugaban kasar kuma a kasar uwayenka da ransu to wannan mulki naka ba a gaban su ba sai ce ihsanan nasabu alal masdariya kenan wannan fata habibu da aka yi nas akan cewa masdar ne shi kuma yace ai ahsinu bil walidaini ihsanan uwaye a kyautata musu matuka kyautatawa wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum can da yake cewa saya ashar abubuwa guda goma to shine malam sai zai kama da sauran kaga ga abota Allah tauhidi shine na warko biya ga iyaye shine na biyu to wannan shine na uku wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kar ku kashe ƴaƴanku dan talauci dan tunanin talauci mu muke arzuta ƴaƴan kuma kuma sai mu arzuta ku to shine malai ce ai la ta'uddu banatikum khashiyatal ailata ailata ana ni da shi alfaqru da kalma ailata da faqru kusan ɗaya ne fa inni razuquhum wa iyyakum Allah ya ce kakku binne diyanku wa izal maudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat larabawa al'ada su ce lokacin zaman musulunci wai suna ganin idan aka halit in aka aihuwa ma mutum diya mace kamar akwai wani aibu akwai wani tawaya da ranta zai je binne ta jahiliya to musulunci ne sai hana wannan Allah ya ce a gobe kiyama sai an tambaye wannan macen wannan yarinya baiwa Allah waye binne ta kuma da wani zunubi batarul lai to shine nan yace wala taqtulu awladakum min imlaq irin mutanen da suke rage aihuwa shine ake cewa wadar khafi a yanzu malamai suka ce akwai binnewa ita kuma wadda take ta ba binnewa bace waccan binnewa ce boyayya Allah ya arzuta cewa da kai da matanka idan kuka sunna aure za ku samu aihuwa sai ku je kuka sha magani dan tsoron talauci in wannan yaron ya zo ya zama na hudu ko ya zama na biyar talauci zai mamaye gida ya zan biya musu lakwal ina zan saya musu magani ya zan yi kaza sai ka ce ma matarka ki je a baki magani ko ki je a miki allura ko a sa miki karhe ana babu ke babu aihuwa saboda wannan ma mu kula da su to shi kuma bawan Allah bai san ba wa kai kake ba kake kula da su ba Allah ta nanar zuquhum wa iyyakum su diyan Allah yace su yake arzutawa da fari tana ma kai albarkacin danka ne kake ci arzikinka tuni ka ci shi ka kare in kai ɗana warko Allah baka arzikin shi ɗana biyu arzikin shi ɗana uku ɗana biyar ɗana shidda ɗana to haka Allah subhanahu wataala yake arzikawa amma duk mutumin da ya kashe ko kuma ya tsaye da aihuwa ko ya ce shi aihuwa ɗa kaza zai dan tsoron talauci to wannan jahiliya ce to Allah ya hana shine Allah ce wala taqtulu awladakum min imlaq shine ma'ana tsoron talauci yace ai la takhafu min al-faqri kada ku ji tsoron talauci bi sababi rizquhum fa huwa ala Allah wai dalilin arzikin yaran sai mala ya ce ai arzikinsa Allah ne Allah shi yake arzuta kowa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani abu mai taka kasa sai arzikin ta yana wajen Allah kai dalili ne kai sila ne amma ba kai bane kake arzuta wannan yaran sai mala yake cewa wa khassal aulada lianna qatalahum yajma'u bayna al-qatl wa qati'at ar-rahim sai Allah ya keɓance yara saboda yara ya abu ne wanda bayan kisa akwai kuma yanke zumunta ka je ka kun yi arme kuma kun zo kun aihu kuma kun je kun kashi wai dalilin mana tsoron talauci kenan misali yanzu shi arme yana hada zumunta ne to ku kun yanke zumunta dalilin mai kun ki aihuwa da yawa turai suka yi haka ne suka shiga matsala yanzu a turai akwai matsala na aihuwa akwai matsala na mutane tsofaffi sun yawa mutane suna mutuwa babu ƙarfi babu samari to kaga wannan saba ma Allah ne subhanahu wataala mala sai je fal inayatu bin nahyi anhu akad sai aka ce ka kashe yara wa kana al qatl al banat shay'an fihim su kuma abin yaya shine mana sha'i kusan kowa kashewa yake wa rubama qatalu ba'da zukuri khashyata al iftiqar wal lokaci har maza suke kashewa wai dan kada su talauci fa nahahumullahu an zalika sai Allah ya haramta wala ta ƙarfi kowa shi maza wani lawan ba ta nake na wannan gaba ce ita ce ta hudu sati mai zawa sai mu tashi ana insha Allah kina wannan a takaice dai nuna maka cewa baya daga cikin tauhidi ka ce wai ɗanka zai kama talauci ko kuma dan talauci ka rage aihuwa ko ka tsaye da aihuwa ya sa'a ma tauhidin Allah Allah shine mai arzutawa Allah shine mai rawaya mai rayawa Allah samu dace da fata mu da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله